والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين نعم تابع زام تاشي فدنشي سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق وتؤلفذية كنا دسوما شر من الجهمية zai ce ƙur'ani maganar Allah ne amma nisan da nake karanta shi to halitta ne to shi ma dai wani kewaye ne kawai daurani ne za a dawo kan jahamanci ne kawai da aka ƙur'ani maganar Allah ne almakuru'u wal masmu'u wal maktubu wal mahfuz dukkan shi kalamullah na'am mu je zuwa ko ko malam bashir ya taba an bashir na'am
رحمه الله تعالى سئل عمن قال لفظي بالقرآن محفوظ سألت أبي رحمه الله تعالى قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا في القرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا فقال هذا يجانب وهو قول المبتدع وهذا كلام الجهمية ليس القرآن بمخلوق قالت عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فالقرآن ليس بمخلوق قال حدثني ابن شبو شبو شبوية سمعت أبي يقول من قال شيء من الله مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق كافر لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه ويجعل ماله كمال المرتد ونذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة إنه في بيت المال قال سألت أبي رحمه الله قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق فقال هم جهمية وهم أشر ممن يقف هذا قول جهم وعزم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قال سمعت علي رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن اللفظية فقال هم جهمية وهو قول جهم ثم قال لا تجالسوهم قال سمعت أبي رحمه الله يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي قال سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم فلي أحسن الله إليكم فليسأل وليتعلم قال سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفية فقال من كان منهم يحسن, يحسن, يحسن الكلام فهو جهمي وقال مرة هم شر من الجهمية وقال مرة أخرى هم جهمية قال سمعت عبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية قلت له إن الكرابيسية يقول هذا فقال كذب هتكه الله الخبيث وقال قد خلف هذا بشرا المريسي وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق قال سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث قلت فرأيته عند الشافعية ببغداد فقال ما رأيته ولا أعرفه قلت إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه سألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء وسألته هل كان يحضر معكم عند الشافعي رحمه الله تعالى فقال هو يقول لنا ذلك وما أنا وأما أنا فلا أعرف ذلك أو نحو, أو نحو هذا من الكلام قال وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي فقال نحو مقالة أبي ثور وقال لي حسن في اختلافه إلى الشافعي مثل قول أبي ثور نعم مسألة قال يكاو cewa su'ila amman qala lafzi bil qur'ani makhluq an tambayi abdullah game da mutumin da yace lafzi bil qur'ani makhluq lafazina na tilawar alqur'ani halitta sai yace sa'altu abi rahimahullah na tambayi babana Allah ya kara mishi rahma قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة me za ka ce game da mutumin da ya ce tilawar alkur'ani halitta ce lafazinmu yayin tilawar ƙur'ani halitta ne wal ƙur'anu kalamun lahi azza wa jalla amma dai shi alkur'anin maganar allah walaisa bi makhluqin ba halitta ba amma dai lafazi halitta wa ma tara fi mujanabatihi me kake gani wannan za a nisance shi ko kuwa wa hal yusamma mubtadi'an shin za a iya kiran shi dan bid'a fa qala hadha yujanabu wa huwa qawlul mubtadi' wannan nisanta shi ake domin zancen shi na yan bid'a wa hadha kalamul jahmiyya wannan zance ne na jahmawa laysa alqur'anu bi makhluqin alqur'ani ba halitta ban alqur'an da dukkan ma'anar shi ba halitta ban قالت عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك, القرآن عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب Allah shine wanda ya saukar maka da littafi wanda daga cikin shi akwai ayoyin da suke a bayyana hukuncinsu wanda su ne mafi yawa a cikin alkur'ani mai girma fal qur'anu laysa bi makhluqin haka alkur'ani wato ba ba halitta bane shi ya ce daga ibnu shabbuya ya ji daga baban shi yana cewa shay'un min Allah azza wa jalla makhluq yanzu a ce wani abu daga Allah subhanahu wa ta'ala min Allah yani min sifatillah a ce wannan abin halitta ne ilmuhu au kalamuhu maganar Allah ko ilimin Allah duk wanda ya faɗi haka fa huwa zindiq من قال شيء من الله عز وجل مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق wanda ya ce wani abu na sifar Allah halitta ce ko ilimi ko magana ta Allah to wannan mutumin zindikun kafiru la yusalla alai ba za a mai salla ba in ya mutu wala yusalla khalfahu kuma ba a salla a bayan shi jifa ce kawai wato ya zama gawa mushe wa yuj'alu maluhu ma kamalil murtaddi dukiyar shi za ta zama kamar dukiyar murtaddi ba za a ci gadon shi wa yuzhabu fi malil murtaddi ila madhhabi ahli almadinati innahu fi baitil mal kuma ana tafiya ra'ayi a madhhaba ta wato a ra'ayi na mutanen Madina cewa wanda yayi ridda dukiyar shi baitul mali ake kaita yanzu a hada da ita ai aikin al'umma da ita amma 'yan uwan shi iyalan shi ba za su ci gadon shi wani zai ce to sai a bar matan shi da iyalan shi cikin yunwa a su shugaba zai kula da su domin alwali mai suke cewa mai hadisi ya ce al'imamu waliyu malla waliyala ya ce sa'altu abi rahimahullah na tambayi babana Allah ya mushi rahima kultu inna kauman ya kulun lalle wasu mutane suna cewa lafzuna bil qur'ani makhluqun fa qala hum jahmiya masu cewa lafazinmu da qur'ani shi halitta ne yace jahmawa ne wa hum asharru mimman yaqifu to su sun mafi wanda bai ce komi ba wanda ya shiru bai ce makhluk ba bai ce ghairu makhluk ba dan dama dama kibiya a ido an gane ku da wanda ya ce lafzi bil qur'ani makhluk duka halakaku ne hadha qawlu jahmi wannan zancen jaham ibn safwan ne wa azuma al amru indahu fi hadha lamarin yayi girma a gurin al imam ahmad akan haka wa qala hadha qawlu jaham wannan zance ne na jaham ibn safwan da mun yi bayani akan shi la'anahullah yace wa sa'altuhu amman qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa qala qala Allah azza wa jal wa in ahadun min al mushrikeen istajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi kariya ka bashi tsaro har ya ji maganar Allah domin kun san yujiru ala al muslimina adnab karamin mutum ma cikin musulmi in ya ba kafiri amana ba a taba kafiri ballantana babban mutum ai ummu hani ta ba wani amana ko a fatuhu makka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ajarna man ajarti ya ummu hani au kama qala sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي عز وجل أثر إن يقبات هو حديث وكتن ديكي عرض نفسه على الأمم على القبائل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اللي وانا صلى بيداتي أسني وانا أبنا مغنر متاني أتكنت با إنما مغنر ألا زائي أتكنت مع يعني قراءة القرآن yace sami'tu abi rahimahullah yaqulu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmi wanda yace lafazi na da alqur'ani halitta ne ba jahmi wa sami'tu abi rahimahullah wa su'ila 'anil lafziyyati fa qala hum jahmiyyatun wa huwa qawlu jahmin thumma qala la tujalisu cikar ku zauna da su ba a zama da dan bid'a سمعت أبي رحمه الله يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي duk wanda yake nufin ƙur'ani da wani abu ko ya ambaci lafzi ko ya tawakkufi ko wani abu makamancin haka inda yana kewaye mazancan makhluk ne to shi ma ba jahami ko ya sarraha ya ce ƙur'ani makhluk ko ya ce a lafzi bil ƙur'ani makhluk ko ya ce a shi alkur'ani ibara shi ce maganar Allah ka da kaga mutum ya fara wannan karkace karkacin to kawai kwata ce ta jahamawa ya fada Allah ka tsare yace su ila abi wa ana asma'u anil lafdhiyyati wal waqfi wal waqifa an tambaye mun lokaci yakan kawo wa ana asma'u domin dar'ul wahami da ya ture wahamin cewa ya gani a rubuce ne tunda akwai masail wanda wijada ne ya samu daga mahaifin shi wasu waɗannan kai tsaye a gaban shi aka ina ji aka tambaye shi akan lafziya da alwaqifa alwaqifa masu cewa lam aqul makhluqun wa lam aqul kalamullah ban ce makhluq ba ban ce ghairu makhluq ba to wannan wato ainihin waqifa kenan shi ya tsaya saman katanga shi kuma wannan ya ce lafzi bil qur'ani makhluq kaga shi yayi tawili kenan faqala man kana minhum jahilan falyas'al wal yata'allam wanda yake yayi shiru ne saboda jahilci ko ya ce lafzi bil qur'ani makhluqun saboda jahilci to ya tambayi malamai ko a halari an ga mawa zaka tambaya wa yas'alul ulama wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati llah wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan ahlus sunna zai tambaya tambayi malamai na sunna salafiyun akan me ya kamata ya faɗa a matsala ta alkur'ani kaga shi jahili ana ba shi uzuri su'ila abi rahimahullah wa ana asma'u 'anil lafdhiyyati wal waqifa fa qala man kana minhum yuhsinu al kalama fa huwa jahmi wanda ya iya zance al kalam na ilimi ma'ana wanda yana iya tattauna ilimi yana iya karanto hadisai kuma yazo yace al qur'an lafzi bil qur'ani makhluq ko yayi tawakkufi to wannan ba jahmi ne matsinaci وقال مرة هم شر من الجهمية اللفظية والواقفة يتي ثم فجهمية هدر to da su al'amarinsu akwai dungu akwai munafurci wa qala marratan ukhra hum jahmiya su jahmiya ne min haythu al-mu'taqad wa sharrun minhum min haythu al-khutura sami'tu abi yaqulu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun yace hadha kalamu su'ir radi'un magana ce wannan memuni kaskantacciya wa huwa kalamul jahmiya قلت له إن الكرابيسية إن الكرابيسية يقول يقول هذا فقال كذب هتكه الله هتكه هتكه الله الخبيث yace ƙarya yake Allah ya tona mai asiri tumun banza ne wa qala qad khallafa hadha bishran almarisiyya wannan shi ya baro mana bishran almarisi sharrun shine ya haifa mana da bishran وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم أن يتكلم في اللفظ yace babana yana kyamar yayi magana ma akan lafzi bil qur'ani masu cewa hakan da magana akan su bi shay'in da wani abu aw yuqal makhluqun aw ghayru makhluq mas'alan ma baya su a tattauna ta sai dai a babun martani ko kuma gurin bada amsa da kore shi ba shi al-karabisi malami ne na fiqhu a kasar baghdad shine Abu Ali Al-Husayn ibn Ali ibn Yazid Al-Baghdadi sahibu at-tasanif rubuce rubuce yana da kana min buhur al-ilm ja al-dhahabi dhakiyan fatina fasihan lisan fasihan lasinan yace tasanifuhu fil furu'i wal usul tadullu ala tabahhuri ya kware cikin karatu da furu' ce wa ka'a bainahu wa bainal imam ahmad fa hujira lidhalika sabanin da suka samu da ahmad daliban sunna duk suka kaurace mushi so da an gane cewa ya sauka daga tafarkin gaskiya wa huwa awwalu man fataka mas'alatan lafzi shi ya fara fito da mas'alan lafzi bil qur'ani makhluq al-karabisi shi ya fara kawo su jaham sun kawo al-qur'anu makhluq shi ya kawo lafzi bil qur'ani makhluq Ahmad da Yahya ibn Ma'in ya samu labarin Karabisi yana sukar al-Imam Ahmad sai ya ce ma ahwajahu ila an yudrab yana buƙatar a tabka mai kashi wa shatamahu ya daddanna mai bakaken maganganu ba a sharba irin wancan na yan tasha cewa Ahmad cewa inna ma bala'uhum min hadhihi al-kutub allati wada'uha kutubuha lil-kalam su suka halaka su wa tarakul athar gashi nan zamu ji ba a ganin shi cikin majalis na ilimi sai a gurin ahlul kalam shine ya halaka shi shi karabis Hussein sunan shi al-Hussein ibn Ali ibn Yazid qala sa'altuhu 'an al-karabisi Husainin na tambayi babana game da al-karabisi wanda sunan shi Hussein Hussein ibn Yazid ibn Ali ibn Yazid al-Baghdadi fatakallama fihi bi kalami su'ir radi sai babana ya faɗi na'am mun yi tsallake ko na tambaye shi hal ra'aitahu yatlubu alhaditha shin kaga yana koyan karatun hadisi yana koyan yana zuwa majalisi na ɗaliban hadisi fa qala ma a'rifuhu wa ma ra'aituhu yatlubu alhaditha ban sani ba a sani na kuma ban gan shi ba cewa yana koyan hadisi ma a'rifuhu ko labari kenan bai ji ba cewa yana karatun hadisi kuma da idan shi ma bai ganshi kuma wanda ya rayu a Baghdad a zamanin sa Imam Ahmad in dai yayi karatun hadisi ko yaya ne sai su Ahmad sun sani mai riwaya daya ma suna da labarin shi bane sai mu ba mu san yana karatun hadisi qultu nace fa ra'aitahu inda Shafi'i bi Baghdad to ka ganshi a gurin Shafi'i a Baghdad ya je karatu na fiqh gurin Shafi'i kuwa fa qala ma ra'aituhu ban ganshi wala a'rifu ban san shi ba فقلت إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إسماعيل ابن سعد أي شيء أنا ريا cewa ai ya lizumci Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd yayi karatu a gurin shi shi ma malamin su Ahmad fa qala sai yace ma ra'aituhu inda Yaqub ibn Ibrahim wala ghayrihi wa ma a'rifu yace na gaya ma ban taba ganin shi gurin Ibrahim gurin Yaqub ko gurin wani shi daga cikin malamai ba ban ma san shi ba a cikin harka ta ilimi wasa'altu aba thawrin ibrahima ibn khalid al-kalbi ya tambayi abu thawr wannan faqihin wanda ana zancen ara'ul ulama a cikin masail zaga ana cewa ra'ayu abi thawrin ko an Hussein al-Kharabisi ya tambaye shi game da Hussein al-Kharabisi fatakallama fihi bi kalami su'in radi'in yi faɗi maganganu masu muni masu haɗari akan shi wasaltu hal kana yahduru ma'akum inda shafi'i rahimahullah shin yana zuwa karatu gurin shafi'i tare da ku faqala huwa yaqulu lana zalika shi ma yana ce mana ai da shi ake zuwa karatun ba mu ganin shi وما انا yace wa amma ana fala a'rifu dhalika aw nahwa hada min al-kalam kenan kawai shege yace yake yi karami shege kariya ce yake yi قال وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي فقال نحو مقالة أبي ثور إنن الحسن بن محمد الزعفراني ما لمن حديثي نبوة أحمد بن حنبل da ainihin abu thawr wayannan manyan malamai ne a iraq da baghdad malaman duniya ne ma sun ce ba su taba ganin shi yana karatun hadisi ba kenan ba malamin hadisi ba wanda bai yi karatun hadisi ba ba yanda za a iya san sunna wallahi ba ta yanda za a iya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qala li husayn fi ikhtilafihi ila shafi'i rahimahullah mithla qawli abi thawr wa qala li hasan alhassan bin muhammadin za'afarani ya gaya mun ya ce kamar yadda abu saurin ya gaya mun game da matsalar zuwan shi gurin shafi'i daukan karatu ikhtilafi ani kasratu takrar almaji cewa bai san shi ba yana zuwa karatu gurin haka kawai ba dalibin shafi'i ba ko da yayi kar ya ji daga shafi'i ko ya gan shi ba a matsayin dalibi ba ai na'am je ga نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ما حدثت في جامع ومسلم يعني المنسي قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول لعن الله الجهل ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا ترك الصلاة أربعين يوما يزعم أنه يرتاب دينا وذلك أنه شك في الإسلام قال يزيد قتله سمر احوج على هذا القول قال حدثني محمد بن اسحاق الشعباني قال حدثني يحيى بن ايوب قال سمعت ابا معين البلخي شجاع بن ابي نشر قال سمعت رجلا من اشعار جهل كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يحدث بالكفر قال رايت جهما يوما افتتح سوره طه فلما اتى على هذه الايه الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حدها لحكتها قال ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال حين قالها قال ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره وذكره فلم يتم ذكره قال حدث قال حدثت عن احمد بن نصر عن عاصم بن علي قال ناظرت جهما فلم يثبت ان في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال سمعت وكيع بن الجراح وسئل عن القران الكريم فقال القران كلام الله عز وجل فقيل له ان بشرا المجلسيه فذكره وكيل حتى شتم فقلت لابي بكر بن ابي شيبه ان سمعت وكيعا يقول يقول هذا قال نعم سمعت وكيعا يقول هذا قال حدثني محمد بن العباس صاحب الشامه قال سمعت يوسف بن نوح قال ابو عبد الرحمن ثم سمعت انا من يوسف من يوسف من يوسف بن نوح بعد بعد يقول سمعت ابا عشمه يقول سمعت ابن المبارك يقول خيبه للابناء ما فيهم أحد يكتب بالبشر قال يوسف فسألت عبدان وأصحابنا وأصحاب ابن المبارك عن هذا فقالوا إن أبا عشمة رجل شديد وقد كان ابن المبارك يتكلم بكلام هذا معناه قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي أبي النبي أبي النبي هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كاتب جاهل نرى أن يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنكم قال حدثني هارون هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلا فقال لا إله إلا الله كذب المريسي على الله عز وجل قال ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على كمامة والمريسي لعنة الله قال وكان معنا في المركب رجل من اصحاب بشر بن مرسي فخر ميتا قال قال سمعت سوار بن عبد الله القاضي قال سمعت اخي عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار يقول كنت عند سفيان بن عيينه فركب الناس على بشر بن مرسي حتى ضربوه وقالوا جهمي فقال له سفيان يا دويبه يا دويبه الم تسمع الله عز وجل يقول الا له الخلق والامر فأخبر فأخبر عز وجل أن الخلق أن الخلق غير الأمر. قيل لسوار فإيش؟ قال بشر. قال سكت ولم تكن عنده حجة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محمد بن نوح المجروح عن المسعودي القاضي قال سمعت هارون هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشرا من المسيح يزعم أن القرآن مخلوق لله علي إن أخبرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عمي أحمد أحمد بن منيع قال سمعت إسحاق بن عبد الرحمن يقول بشر المالكي يقول بقول صنف من الزنادقة سيماهم كذا وكذا قال وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت أبا نعيم يقول لعن الله بشرا المريسي الكافر قال حدثني زياد بن أيوب دلوية قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول آه واسطية يقول سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء قال حدثني إبراهيم بن إبراهيم بن بشار الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى ينازل يزيد بن هارون في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه وجعل شاذ يلعن المريسي أخبرت أن يحيى بن أيوب قال كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم فأتيته فإذا هو يكسر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه فقلت له إنك تكسر الصلاة على عيسى فأهل, فأهل ذاك هو ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه فقال لي ذاك كان مشغولا بالمرآة والمشت والنساء قال أخبرت عن بشر بن الوليد قال كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسية بشر المريسي فقال, فقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤيا ثم قال أبو يوسف إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر فاحذر فراستي فإني مؤمن قال سمعت أبي رحمه الله يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس فيشغل فيقول إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف فلا يزال يضج ويصيح فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي اصعدوا به إلي قال فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي قال أبي رحمه الله تعالى وكنت بالقرب منه فجعل يناظره في المسألة فخفي علي بعض, قو بعض, بعض قوله فقلت للذي كان أقرب إليه مني إيش قال له أبو يوسف قال قال له أبو يوسف لا تنتهي حتى تفسد خشبة قال حدثني عيسى بن أبي حرب الشفار قال سمعت مثنى بن سعيد ختم يحيى بن بدر وكان من أهل الهيئة قال لما قدم ثمامة بن الأشرس الجهمي مروى قال فخرجت يوما فلقيني مؤبذ مؤبذ مروى فقال لي بالفارسية نحن أقرب إلى الإسلام من هذا قال حدثني عيسى بن أبي حرب قال سمعت عمرو بن عاصم الكلابي يقول قال سمعت ثمامة بن الأشرس الجهمي يقول ما أجل الله عز وجل أحد قط أجلا و أجلا ولا رزقه رزقا قط ولو كان أجله ما كان على القاتل شيء ولو رزقه ما كان على السارق شيء
نعم yake cewa an taure ما حفظت في جهم وبشر يعني المريسي abinda na samu da isnadi na zuwa ga jaham ibn safwan da bishirin al-marisi qatalahum Allah kashi nan da isnadin shi daga ibn abi karima ce yazid ibn harun yana cewa la'ana Allah al-jahma wa man qala bi qawli Allah ya tsine ma jaham ibn safwan da duk wanda ya faɗi irin maganar shi kana kafiran jahidan taraka salata 40 yawma sai dai kwan arba'in ma baya sallah ya zurumu annahu yartadu dina yana tsammanin wato ainihin cewa yana kokarin sauya wani addini wa zalika annahu shakka fil islam saboda yayi shakku cikin addinin musulunci yana neman wani addini da zai da zai sauya sai kuma daga baya ya ce kai dai bari dai ya dawo musulunci dagantaka ce eh shi al-jaham قال يزيد قتله سلم بن أحوز التميمي على هذا القول أكم ونما قنا تاشي سلم يكشيش الجعد جهم دك شيء سأل سلم بن أحوز المازني كيما شيني amiru shurta ƙarshen daula ta banu umayya shi kamar a ce general mai ake cewa shafi ta major ake cewa kwamandan sojoji gaba ɗaya yawwa shafi ta major kuma a ƙasar ku ta khurasan a can ne aka kashe shi wannan jaham kenan ibnu dirham Allah ya kyauta daga Muhammad ibn Ishaq as-Saghani daga Yahya ibn Ayyub yace yaji Abu Nu'aym al-Balkhi Shuja' ibn Abi Nasr yake cewa yaji wani mutum daga cikin ashabu jaham kana yaqulu bi qawlihi wa kana khassan bihi thumma tarakahu da yana zance irin na jaham sannan kuma ya kasance yana cikin ɗan hannun daman shi sai ya tuba ya bar shi wa ja'ala ya hatifu bi kufrihi yake daga murya yana cewa jaham kafiri ne da yana cikin waɗanda suka tuba bayan a arabiya mai waken qala ra'aytu jahaman yawman iftataha surata taha yace ya ga jaham ibnu safwan ya bude suratu taha yana karatu falamma ata ala hadhihi al-aya da ya zo kan arrahmanu ala al'arushi stawa kala lawajattu sabila ila haqqiha la hakaktuha ce da na san yanda zan yi in goge wannan aya sai na kankare ta daga cikin qur'ani gaba daya kala thumma qara'a ya ci gaba da karatu hatta ala ayatin ukhra sai da ya zo kan wata ayar fa kala ma kana azrafa muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina qala ina wayan annabi muhammad sallallahu lokacin da ya faɗi wannan aya da ya karanta ta ina hangen nesan shi da azancin shi yake in ji jihar kala sun maftata a suratul kasas ya bude suratul kasas mana ya fara karatunta falamma a ta'ala zikri musa salawatullahi alaihi jama'a ya daihi wa rijilai da ya zo kan zancen annabi musa a kasas kaga bai je ko ina ba ma daga fara karatun sai ya haɗa kafafuwan shi da hannuwan shi ya dunkule guri guda ثم دفع المصحف يتوري قرآن جيد hawa. aikin kawai wannan ma kafirci aikin kawai kafirci sun makala ayyu shay'in hada iya me kuma wannan da Allah yake da Allah yake zakarahu hauna falam yutimma dhikrahu anan ya ambace zancen Musa bai gama ba wa zakarahu falam yutimma dhikrahu can ma ya ambace shi bai gama wato cikin daha an faɗi wani abun ba a ƙarasa ba cikin ƙasas ma an fara ba a ƙarasa ba wato yana so ya nuna ba hikima wala haula wala quwwata illa billah to kaga wannan zallan iskanci ne zallan iskanci ne tunda ko mushrikan makka ai sun fi shi fasaha to jaham din banza katilan makatulan su abu jahal ahlul fasahati wal balaga wal zarafa sun san qur'ani na daban alwalid ibn al-mughira ko utba da suka ji qur'anin ce mu annabi ya ƙara maimaita mu dai yace wai me yasa kake ta ce a maimaita yace wallahi inna alaihi la halawa zaki gare shi wa inna alaihi la talawa yana taba zuciya sosai kawai Allah ne ya kulle zuciyarsu ba su samu damar tuba ba amma sun san alkur'ani duk abin da suke faɗa sun san ƙarya ne sun san inda hikimar zance ce babu kamar alkur'ani na? kana? kada kalbi an nafi abu sufiyan abu sufiyan abu sufiyan cikin suratun to ya yi wa أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم خلقوا من غير شيء أم خلقوا ابن عدي من جوا ابن عدي wanda ya musulunta yana cikin asira ya ji karatu ya haka wanga jubair ibn mut'im jubair ibn mut'im jubair ibn mut'im kaga ko musailama da ya kawo aya ko sura shi ta fil alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu zailun tawilun wa khurtumun kabir ai kaga fadawan shi suka ce wannan qur'anin a kona ya tattara a kona shi dan ya fita waje duka zamu ci so da lokacin larabci bai bace ba mutane da ko ba ma guje ne ya ji ya san wannan da ƙarya ce gane ku ba kamar alkur'ani la'ana allahul jahma حدثت عن أحمد بن أحمد بن نصر عن عاصم بن علي أنه قال ناظرت جهما فلم يثبت أن في السماء ربا na zauna da jahan mun tattauna kai bai yadda ma cewa akwai wani ubangiji a sama ba jalla rabbuna wa ta'ala wa taqaddasa ubangijin mu ya daukaka ya girma ya tsarkaka daga irin wannan dauda ta jahamawa na eh a wanga ai ash'ariyancin kenan da ash'ariyanci wanda dama sun tsatso daga jahamiyancin wannan dukkan kasa ne na jaham jikokin shi yace abubakar ibn abi shayba daga waki' ibn al-jarrah an tambaye shi game da alqur'ani fa qala alqur'anu kalamullah fa qila lahu inna bishran al-marisiyya lalle bishran al-marisi yana cewa kaza fa zakarahu waki'un hatta shatamahu waki' sai daidai ya zagi bishran irin su bayan da ka iya sai ka duk inda ka ji an ruwaito wani daga cikin magabata ya yi zaki to don kare haƙƙin Allah kamar sanda abubakar ya ce mu wani yabna muqatta'il buzur ko da sayyiduna umar da ya zo faja'ala yasubbu kuffara quraish da ire-iren wannan hamiya ce ta addini sannan kuma zagi ba irin na 'yan tasha ba yawwa ba na alfahsha ba ba na baza'a ba فقلت لأبي بكر بن أبي شيبة أنت عبد الله أنت سمعت وكيعا يقول هذا كاد وكيع ينا دنا مي قال نعم سمعت وكيعا يقول هذا محمد بن العباس صاحب الشام يا قباتا يتي ياجي يوسف بن نوح قال سمعت يوسف بن نوح كنا شي ما دون تن اسناد أبو عبد الرحمن إمام أحمد عبد الله يكي وسمعته أنا من يوسف بن نوح بعد نما سيدا قبايا نجد يوسف بن نوح ينن دا يجد فاتو محمد بن العباس سننكم يجد مالا من ناشي لذا سيفضل رواية لتك عالية يقول سمعت أبا عصمة توفى سيدي ونن بكر يجي نوح بن أبي مريم كما شيني أبو عصمة cewa ruhul jami' ake ce mishi so da jama'a kullu sifati hamdin illa sidqa wata sifa ta kirki yana da ita amma banda gaskiya abu isma ba shine yayi mawa kirkiro hadisi kan falalar qur'ani sura sura kowace sura sai da ya mata nata aka ritsa shi yace mutane ne naga sun dan nesa da qur'ani kowa daga hadisi magazi kaza kaza dan a dawo da su kan karatun qur'ani shi ne karramiya suke cewa kunna na kizibu lahu wala na kizibu alai suna ganin aitun da karyar da ake ma'annabu ba ta shari ba ce ɗan kirkiro hadisi an ce annabi ya ce wanda ya yi sallah kaza za a gina mai gida hawa dubu saba'in a aljanna ai kaga alheri ne don mutum ya dage wurin ibada da ka so sun halatta ma wada'i ne wanda kuma malaman sunna suna kafurta wanda yake kirkiro hadisin karya in dai da gangan ne an ruwaito daga aljuwaini aljuwaini shine suyuti ya ambata yace yace muhammadu cikin tafsir cikin alfiyas to yana ga imamul haramain walidul imamil walidul imamil haramain yana ganin me ta'ammudul kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafir to nuh ibn abi maryam abu isma yaqulu sami'tu ibn al-mubarak yaqulu khaybatan lil abnari yace kai amma ban ga amfanin yaran garinmu ba wa'annan matasa yake ne matasa ba ku rana ba amma fihim ahadun yaftiku bi bishirin an rasa cikinsu wanda zai je ya sare bishir a ɓoye ƙala yusuf fa sa'altu abdana wa ashab ibn al-mubarak an hadha fa qalu inna aba ismata rajulun saduqun wa qad kana ibn al-mubarak yatakallamu bi kalamin hadha ma'nahu saduqun ba mutlaqi bane ba fa suka ce rajulun saduqun yani fi hadhihi al-mas'ala ay rubba kadhubin sadaqa ba shedan ma ya ce jama'a Abu Hurairah fatawa ba annabi ya ce sadaqa wa huwa kadhub kamar yanda mai gaskiya ma ana iya samun bacin bacin rana yayi wahani to makaryaci ma wata ran Allah yana iya matsar bakin shi sai ya faɗi gaskiya an gane ku sai suka ce rajulun sadukun sadukun nan ba sifa ce lazima ta nuhu ba dan an haɗu akan cewa makarya shi ma ya tabbatar ya yi itirafi cewa yakan yi ƙarya mafi sharrin ƙarya ma shine yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wani ya ce alkadhibu alayya laysa kalkadhibi ala ghairi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam firya afra alfira rajulun taqawwala alayya ma lam aqul mafi munin ƙarya bayan yi ma Allah ƙarya to sai yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da shi annabi ba rajul ne adi ba shi shari'i shari'i sallallahu alaihi wasallam amma dai athar din da'ifi mun shi akalla dai a ce da'ifi ko tunda me فسألت عبدان وأصحاب ابن المبارك عن هذا فقالوا فقالوا إن باللي عبدان شيما يا قزقتا نوح ابن أبي مريم عبدان ابن عثمان أصله عبد الله بن عثمان هنا اسمه لمن بخاري أما بعض أصحابي وبعض أصحاب ابن المبارك بأنبتي سوا duk da wasu malamai suna ganin irin wannan kasratuhum tashhadu lahu an gane ku sau da ya ambaci ɗaliban ibn al-mubarak kuma mafi yawancinsu ana karɓan hadisinsu amma dai ala ayi hal malamai sun yi hukunci da wannan asar cewa bai tabbata kuma abin da ke ciki na nuna ɗaukan doka a hannu da ya ce haibatan lil abuna na banga amfanin yaranmu ba da ba su kewaya sun je sun buge bishir ya mutu ba zai yi wuya ibn al-mubarak ya faɗi haka wallahu a'lam yaji daga Ismail ibn Ubayd ibn Abi Karimata daga Shababata ibn Sawwarin yana cewa ijtama'a ra'ayi wa ra'ayu Abi Nadhr Hashim ibn Qasim wa jama'atin min al-fuqaha'i ala anna al-Marisiyya kafirun jahilun nara an yustataba fa in taba wa illa duribat umuku ya gabata Harun ibn Abdullah al-Hammal daga Muhammad ibn Abi Kabsha yace ya tambayi sami'tu hatifan yahtiku fil bahri layla na ji wani mai kira yana kira da daddare asali an ce hatif wanda ya yi kira ba a ga kowaye ba faƙala la ilaha illallah kazabal marisiyu ala Allah azza wa jal sauti aka ji ƙila wani sunniyul jinni ne jinniyun sunniyun salafi ya ce la ilaha illallah bishirun marisi makaryaci ne ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله ثمامة دمريسي سينور الله تتبت أكنس ثمامة ابن أشرس ثمامة ابن أشرس رأس المعتزلة yana da aqidar mu'tizali da khawarijanci da jahamanci da qadariyanci duka ya hada ya tattara eh dan bagdad na iraq kwarai kuwa قال وكان معنا في المركب رجل yace tare da mu a cikin wato jirgin ruwan da muke kai akwai wani mutum cikin jirgin ruwa suke tafiya min ashabi bishr al-marisi dalibin bishr ne da yaji aljanuna tsine ma bishr fa kharra mayyita sai ya fadi ya mutu ya fadi ya mutu kaga an rage mugun iri yace yaji sawwar ibn abdullahi al-qadi yana cewa daga ɗan uwan shi Abdulrahman ibn Abdullah ibn Sawwab yace kuntu inda Sufyan ibn Uyayna tafawathaba an-nasu ala Bishr al-Marisi hatta darabu wurin ibn Uyayna ana zaune ana karatu la'alla kafin ya tafi Makka mutane suka yi ca akan wato ainihin Marisi sai da suka buge shi wa qalu jahmiyun suka ce ba jahmi ne kila wasu tambayoyi yazo da su sai suka mai tsawa fa qala lahu Sufyan ya duwaybatu ya duwayba ya kai karamin kwaro ya kai karamin kwaro duwai ba tasghiri na dabba ko alam tasma'i Allah azza wa jalla yaqulu ala lahu al-khalq wal amr ashe baka ji Allah ya ce ala lahu al-khalq wal amr ba kaga ba zai yiwu ya zama al-amru makhluqun an fahimta fa akhbara azza wa jalla anna al-khalqa ghayru al-amri ila li sawarin fa ayyish qala yushrun ma'ana ayyu shay mai bishir ya ce da aka yi haka kala saka ta shiru ya lam ya kun inda hu hujja sai da hujja an kore shi inda isnadin na da rauni abdurrahman bin abdullahi bin sawwar al'ambari mastur daga ahmad bin ibrahim ad-dawrafi daga muhammad bin nuhin al-madrub daga al-mas'udi al-qadi wanda ikhtalata bi akhara an mai rasuwa ana zaune ana ta masu zuwa suna mai abin ga gaisuwa kuma can sai aka ce ai ga bawan shi ya saci jakar kuɗi ya tsere to tun daga nan in ji abin nagar da muka ji alkasim bin hisham ko ya ce tun daga nan masaudi da ya dawo sai muka ga ya canza ta samu ikhtilafi ko jarabawa ce na'am al'amur shi ne alƙur'ancin da cikin shi al'awamiru shari'iyya su ke wani kuma aka raba tsakanin alhalku da al'amur sai ya zama alhalku ya shiga duka ƙaddara kauniya kuma al'amur abin da ya shafi shari'a wadda ƙur'ani ne tushenta ya ce sami'tu haruna amiral mu'minin na ji harunun rashid mun san harun rashid a fudail bin iyad na cikin a'immatu sunna da kanshi yake roƙon Allah ya ce Allah ya rage cikin shekaru na ya ƙara ma harun har ɗalibai suna ta mamaki suna ai ganin su yanda suke ƙaruwa da fudail ai ba kamar khalifa ba suka ce sai bayan mutuwar harunun rashid suka gano tsinkayen da wato shi fudail ya yi lokacin da ma'amun ya ya karɓi sandar mulki ahli sunna suka ji a jikinsu ya suka gano ashir wato rayuwar harun rashid alheri ne cikin al'umma allah ya ji kanshi da gafara ya ce ya ji harun al'amir ya kulu balagani annabi shirin ilmarisi ya ya zu'umu annal ƙura'ana makhlukun lillahi alayya nama allah alkawari in azfarani bihi la'aqtulannahu qitlatan ma qataltuha ahadan qat taqaddama إسحاق بن إبراهيم بن عم أحمد بن منيع دق إسحاق بن عبد الرحمن يناتوا بشر المريسي يقول يقول بقول سنف من الزنادقة wasu maganganu yake na wasu tawaga na zindikai tunda su zindikai wata bola ce ta bakakin arna simahum kaza wa kaza yace sifofin su alamomin su shine kaza da kaza dan har daga shigar su da ana gane su inda da yawan su maguzawa ne daga mutanen Farisa da sauransu daga baya suka zo suka narke cikin musulmai suna kokarin cutar da addini sun fi kowa kirkiro hadisan karya daga su sai shi'a sai sufaye wa zakara abubakar al-a'yan qala sami'tu aba nu'aym yaqul la'ana Allahu bishran al-marisi al-kafira Allah ya tsine ma bishran al-marisi arnan nan asar ne sabit ziyad ibn ayyuba daluya daga Yahya ibn Isma'il al-Wasit yace yaji Abbad ibn al-Awwam min rijal al-jama'a yana cewa kallamtu bishran al-marisiyya wa ashab bishrin fara'aytu akhir kalamihim yantahi ila an yaqulu laysa fi as-sama'i shay Ibrahim ibn Abdullah ibn Bashar al-Wasit yace yaji Shad ibn Yahya yunadhiru Yazid ibn Harun fi shay'in min amri al-marisi wa huwa yad'u alayhi wa ja'ala Shad yal'anu al-marisiyya ya gabata أخبرت عن يحيى بن أيوب يتي كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم yace sai na ji tsoron na yi kyamaci in yi magana a kan shi har sai na ji me zai faɗa don in yi hukunci da ilimi fa'ataituhu fa'iza huwa yukthiru salata ala isa ibn maryama salawatullahi alaihi naje ya ga da ya ambaci annabi isa ya ce salawatullahi wa salamuhu alaihi alaihi salatu wassalam fa qultu lahu innaka tukthiru salata ala isa kana yawaita yi ma annabi isa salati ba wai dan ba a yi ba fa ahlu dhaka huwa kai dan wancan ra'ayi dan wancan addinin ne wato kirista ne kai an gane wala araka tusalli ala nabiyina amma ba na ganin kana yi ma annabin musalati wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallama afdala min kuma annabinmu ya fi annabi isa alaihi salatu wasalam falala wa qala li la haula wala quwwata illa yace zaka kana mashghulan bil mir'ati wal mushti wan nisa wai annabi yake nufi ya shagaltu da kallon madubi yana kula da kanshi da gyara fuska da sharce gashi kuma yana mata kwalliya duk da wannan athar din yana da rauni na cewa cewa ukhbirtu amma ba ba'id bane marisi ya faɗa haka an gane inda ra'ayin su jaham yake bi mun ji kuma jaha me ya faɗa kan alkur'ani ya ce labari ya zo mishi daga bishir ibn al-walid ya ce kuntu jalisan inda abi yusuf al-qadi fa dakhala alaihi bishir al-marisi bishir na farko ba shine na biyu ba ko yasa ma ai ana bambanta akwai bishir ibn al-harith ahli sunna shi ake cewa bishir al-khairi akwai bishir ibn ghiyad dan bid'a shi kuma bishir al-sharri kamar yadda akwai ahmadu sunna akwai ahmadu bid'a ahmad bin hanbal ahmadu sunna ahmad bin abi du'ad ahmadu bid'a akwai bambanci yace sai bishir al-marisi ya shigo gurin abu yusuf faqala ya faqala abu yusuf حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرؤيا ينبتدي حديث إنكم سترون ربكم ثم قال أبو يوسف إني والله أؤمن بهذا الحديث نارن سيدا ألا نا يد نا إيماني دوانا حديثي نا قمس سيتي وأصحابك يكفرون به يتي ما بشر أما متانا دككي بي سنا كافر تيما وانا حديثي وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة خشبة بباب الجسم yace wallahi naga alamun shagalatka anin nas wato ainihin abinda zai shagaltar da kai daga mutane wani ice ne ko wani katako a kofar gadar shigowa gari mana yana nufin ina tunanin rataye kaza ai fahdhar firasati fa inni mu'min da kiyaye hangen nesa na da tsinkaye na saboda ni mumini ne wato yana nufin hadisin ihtarisu hadisin min ittaqu firasatal mu'min kana fihi da'fa madiya bai tabbata ba wannan saboda shi ma da ukhbirtu yanzu yace sami'tu abi rahimahullahu yaqulu kunna nahduru majlisa abi yusufa وكان بشر المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس إن يذو كان قرشي yake zama ba gaskiya fayushakhibu sai ta wato ainihin kawo rudani inta inda malamin ba zai jiyo shi ba aka karanta hadisi sai ya tabo wani ya ce kai me ka fahimta cikin hadisi to jiya za ya ce kaza kaza ya za ya ce kaza kaza shi annamimi mu fa yaqulu ay shay taqulu ne kake cewa ai kulta ya aba yusuf aba abu yusuf wannan wata kalan magana ta kaza ka can a gefe fala ya zalu ya dujju wa yasihu ba zai gushe ba yana ƙara yana kwarmato a haka fa kuntu asma'u aba yusuf ya qul is'adu bihi ilai abu yusuf ya dan ji kuskusin sai ya ce ku matso da shi nan is'adu bihi ilayya qala fa jaa yawman wata ran ya zo fasana a mithla haza ya yi irin wannan kitimurmurar da ya saba faƙala abu yusuf isa bihi ilayya ku hauro da shi nan ƙala abi rahimahullah wa kuntu bil qurbi minhu fa ja'ala yunadhiruhu fi mas'ala sai yake ta tattaunawa da shi kan wata mas'ala fa khafiya alayya ba'du qawlihi wasu maganganun nashi ban tantance me yace ba fa qultu lil ladhi kana aqraba ilayhi min sai na ce ma wanda yake kusa da ni wanda ya fi ni kusanci da shi أيش قال له أبو يوسف مي أبو يوسف يتمي قال قال له أبو يوسف لا تنتهي حتى تفسد خشبة وذاك دين ونن أقيدة وذاك بر يا ونن أقيدة ده شر بحسي جننك يا باتا كاتا كند أكراتي شيني حتى تفسد خشبة حسي كاباتا كاتا كوكو إيشي ده جني عيسى بن أبي حرب الصفار يتياج مثنى بن سعيد وانده يكي ختن لين يحيى بن بدر واتو مجن قنوشي وكان من أهل الهيئة wanda ya kasance daga cikin ahalul hai'a ilmul hai'a wato ilimi ne da ake wato amfani da shi gurin kallon harakatun nujum harakat na ainihin wato nujum al-thabita al-mutaharrika al-mutahayyiza ko al-mutahayyira da sauransu da suna wasu daga ciki suna amfani da shi har cikin bokanci da tsubbo to kana min ashabi alhay'a qala lamma qadima thumama ibn al-ashras da thumama ibn al-ashras yazo al-jahmi marwa yazo garin marwa yanzu mun ce ra'sul mu'tazila amma yana da mu'ta yana da jahamanci da sauransu qala fa kharajtu yawman falaqiyani ma'badh ku mu'badh falaqiyani mu'badh marwa ya ce sai na fita sai ainihin wato wani ba majushe na garin marwa ya haɗu da ni fa qala li bil farisiyya nahnu aqrabu ila al islam min hada yace mun fi kusa da musulunci akan wannan sai ya nuna thumama ya gwara ma maguzawa da da ainihin wato su jahamawa magana shi haka ne tare kuwa in shi in ya tuba duka zai tuba ko kuma wannan har yanzu akwai guba ya ce isa bin abi harb ya ba shi labari daga amur ibn asimin al-kilabi cewa ya ji thumama ibn al-ashiras al-jahmi yana cewa ma a jallallahu azza wa jalla ahadan qattu ajalan wala razaqahu rizqan qattu ma ajalla Allahu azza wa jalla ahadan qattu ajala Allah bai taba sanya mu wani lokaci ba Allah ya sa ma date na zaka yi shekara kaza ce a wannan ba aikin Allah ba wala razaqahu rizqan qattu yace Allah bai taba azurta wani bawa ba da dai walau kana ajjalahu ma kana ala alqatil shay'a daga jabariyanci kenan to inda Allah ne ya sa mutum lokacin mutuwa to wanda ya kashe shi ai bai komi ba babu wata kisasi ba diya ba ba azumi ba kafa walau razaqahu ma kana ala sariqi shay'a inda Allah ke bada arziki barawo ba sai mai toshi kida mun ba rabona bane je ka jabariyanci kullu ina bada misalin da ibnu al-qayyim ya kawo cikin tariqul hijratain wa babu sa'adatain wanda zai tadda matar shi da kwarto ya kallore shi zai halaka kwarto fidira shi ta insaniya ta mai fatawa matar ta ce mai kai Allah ne ya kaddara mushi sai ya jefar da icen ya ce laula ke la halaktu ba don kewaye ce da na halaka ta fi shi ta kawa da ibn al-jawzi ma ya kawo cikin talbisi iblis bayanu talbisi talbisihi ala al-jabariyya da su a gurinsu ba sa tabbatar da kaddara ga bawa su kuma kadariya ba sa tabbatar da ita ga Allah dukkan su tarafa halak da halaka kuma Allah ta'ala ka tsare mu juya shi ko na'am